من الشيطان الرجيم من همجه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله قام يو شرين دا تغنيكو شرين دا تغنى وطن ربيع الآخر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو دا دري حدود ثلاثين دا ترى كما يو sha bakwai ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke yin karatu a cikin waɗannan littafai farawa da littafin hijalun wa nisha'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabi na 65 a littafin Tulaiha ibn Khuwailid radiyallahu anhu za mu tashi al-murtaddu ta'id taken da mala ya bada na gaba shine al-murtaddu ta'i wato wanda ya ridda amma daga baya kuma ya tuba dama taken da ya bashi kenan tun a farkon tarjamar tasa wato al-murtaddu ta'ib wal batalu ash-shahidu to shine yanzu nan ya dauko mana al-murtaddu ta'ib din domin mu ga a baya dai an ba mu labari cewa Allah ya jarrabe shi da abin da ya shafi da ridda to shine sai yake cewa lahiqa tulaihatu bi ali jafnat al-ghasasiniyin ghasaniyin bisha daga baya tulaiha radiyallahu anhu bayan ya ridda sai ya je ya haɗu da ghasasina bayan abin da ya faru na yakin da aka yi da shi da wanda sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya aika kuma bai ci nasara a yakin ba kamar yadda aka faɗa mana a baya shi tulaiha to shi ne sai ya tafi ya je ya haɗu da gasashina daga cin gasashina ɗin alu jafna su gasashina larabawa ne amma suka yi larabawa ne amma ta suka zama kiristoci suna yaren larabci amma kuma kiristoci ne su in mun iya tunowa suna ɗaya daga cin waɗanda aka yaƙi da su tun a mu'uta ƙabila ce wacce take mai faɗi ta larabawa amma kuma mafi yawancinsu sun zama kiristoci to daga baya sun mar'aba daga baya sai Dulaiha radiyallahu anhu bayan wancan yakin da aka yi da shi a zamanin Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya gudu sannan kuma ya koma ya je ya haɗu da su waɗannan alghasaniyun din alu jafna to daga baya sun mar'awa sai ya makan shi faɗa ya tsorata wa aslama ya musulunta wa hasuna islamuhu kuma musuluncin sai ya zama ya kyautatu ثم خرج معتمرا daga nan ya fita domin ya yi umara domin ƙara gaggata cewa ya dawo musulunci falamma marra bi janibil madinati a lokacin da ya zo gushe wucewa tun da su biladu sham mutumin da zai taho makka daga sham to shi ya zo madina zai bi ta wani bangare na madina to da ya zo falamma marra bi janibil madinati fi tariqihi ila makkata lokacin da ya wuce ta wata hanya bangaren madina domin ya tafi makka qalu li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu shi aka kai ma sayyidina abubakar labari aka faɗa masa aka ce haza tulaihatu ai ga tulaihatu nan ya zo zai wuce ya tafi garin makka ko ya zo dai wucewa gashi nan a bayan garin madina فقال في مسلم في سيدنا أبو بكر شيء ما أصنع به توني زمي خلوا عنه كتالي شيء فقد هداه الله للإسلام ناس عمل أباري ألا يا داود شيء مسلم شيء ياشم يا زما مسلمين وذاك شيء كينا لا ما أظن ذاك بقاتا كينا wa baqiya tulaihatu fi sham amma tulaihatu yayi zaman sa a bilad shami ila an mata abubakar as-siddiq radiyallahu anhu har lokacin da Allah ta'ala ya karɓi sayyidina abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi وكان أبو بكر قد حضر على كل من سبقت له ردة أما ضد هكا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يا سا وتقاعد من ذاتي قد حضر يا هرمت على كل من سبقت له ردة دم تمن دي تبقى ردة ألا يسانح في الفتوح بعيد دامت دزي زاء في جهادي دش بزاء في فتح دشي با إن زاء دي جهادي بزاء دشي با saboda zai zama abun gori illar ita ce zai zama abun gori ga waɗanda ba musulmai ba sun ji labari cewa wane mashuri kaman fulaiha misali kaman makamantansa sun yi ridda daga baya kuma sun da sun shiga musulunci to zai zama a makamin musulunci gori a ce ga su nan yau sun ga dama su fita musuluncin gobe ma kuma su iya komawa sai sai na bakar sa wannan ka'idar cewa ba za a tafi yaƙi da su ba fa zalla tulaihatu qa'ida baitihi sai tulaiha ya zabi ya zaman sa a gidansa ya zaman shi a gidansa summa samaha lahum umaru bi sharti alla yatawallaw qiyadati amma daga baya sayyidina umar sai ya sassauta dokar lokacin da ya zama khalifa shi ya ba su cewa babu laifi za su iya fita a tafi jihadin musulunci da su amma ba wanda za a naɗa kuma ya zama shugaba a cikin su mun gane shi ne so daga ita ce ka'ida zamanin sai na abubakar sai na abubakar ya sa ka'ida duk wanda ya taba rinda ba za ma a fita jihadi da shi ba ya zaman shi a gida ba a buƙatar jihadinsa musulunci ya wadata daga barinsa saboda gudun a rika ma musulunci gori kuma abin yana da zafi zafinsa da yin riddarsu da koma wasu musulunci duk bai fi shekara ɗaya da wani abu ba to an san su kuma labarinsu ya yaɗu kuma sai ga su a ce da su za a tafi jihadi sai sai na muka ne dakatar da su ya ce ba za su je ba saddan zari'a wannan ka'ida ce ka'ida ce ta saddu zari'a sayyidina umar radiyallahu anhu da yazo sai ya ga ai abin ya dan tsauri amma man ta kila da abin da suka aikata shi ce babu laifi su fita aje jihadi da su amma ba wanda cikin su kuma za a nada shi ya zama jagoran yaki shi kenan وجاء طليحة يبايع عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيغا طليحة يازو ينام سيدنا عمر رضي الله عنه مبايعة يزو يمسا شفا باين سيدنا أبو عمر يا زم خليفة مسلمي فجرى بينهما هذا الحوار شي ونن تتونا وتقدانا كان سيدنا عمر رضي الله عنه دا طليحة المرتد التائب أتقاننسو ونن تتونا تقدانا قال عمر سجلنا عمر رضي الله عنه يتي مسا أنت قاتل الرجل الصالح أكاشة ابن مح... ابن محصن قيني ككش باوا ألا متنين كركي نجرتتشن باوا أكاشة تبني محصن أكاشة من محصن an fada mana shi ya kashe shi a baya ko wa sabita aqram abin nan wa sabitin aqwa wa sabit ibn aqram da kuma sabit dan akram wallahi la uhibbuka abada sai na umar ce wallahi ba zan so ka ba har abada kai ne kai kashe waɗannan bayin Allah ka shafa dan aljanna ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi tabbas daga cikin mutane dubu saba'in da za shiga aljanna babu hisabi babu azaba ukasha na ciki ya rage adadin wa kana tulaihatu ladiqan shi ko dama tsulaiha Allah madaukakin sarki ya ba shi kaifin kwakwalwa shine labiq hadir albadiha sannan Allah madaukakin sarki ya ba shi yanzu yanzu nan sai ya halarto maka da magana ta fasaha idan an ce albadiha yanzu yanzu nan ka faɗi abu na hikima faqala sai ce ya amiral mu'minina ya shugaban mummunai ya sarkin musulmai huma rajulani ai mutane guda biyu ne su da da da ukashi ibn mihsan da sabit ibn aqrab akramahum Allah ala yadayya wa lam yuhinni bi aydihima Allah ta'ala ya girmama su a hannuna ta sanadiyya ta za samu daraja ta shahada wa lam yuhinni bi aydihima ni kuma Allah ta'ala ya cece ni bai tozarta ni a hannunsu ba ba su kashe ni ina matsayin mai ridda ba وإن الناس قد يتصالحون على الشنعان kuma ai ka'ida mutane suna yin sulhu ko da akwai gaba a tsakaninsu الشنآن gaba ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا كافنت ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا شنآن كينا فأعجب عمر كلامه رضي الله عنه shi magana ta birge sayyidina Umar radiyallahu anhu shikenan sayyidina Umar ya kauce daga wannan maganar da yayi ta da malam yayi ta'aliki a ƙasa yake cewa wa narju an yakuna tulaihatu wa ukashatu mimman qala fihim rasulullahi sallallahu alaihi muna fatan da tulaihatu ibn khuwailid radiyallahu anhu da ukashatu ibn mihsan su kasance cikin wanda annabi sama ya faɗi game da su ya Allahu ila rajulaini Allah yana dariya wasu mutane guda biyu qatala ahaduhuma al-akhara ɗaya ya kashe ɗaya yadkhulani al-jannata dukkanin su kuma aljanna za su shiga yuqatilu hada fi sabilillahi fayuqtal ɗaya ya je jihadi domin ɗaukar kalmar Allah sai a kashe shi ثم يتوب الله على القاتل فيسلم sai shi kuma wanda ya kisan dama ba musulmi ba ne sai ya dawo sai ya zo ya musulunta bayan Allah ya shiryatar da shi fa yuqatilu fi sabilillahi fa yustashhada sai ya zama ya ta jihadi akan hanya Allah fa yustashhada shi ma hayya shahada ya rasu kamar abin da ya faru da Hamza radiyallahu anhu da al-Wahshi haka ake musu fata Wahshi shi ya kashe shi ya kashe sayyidina Hamza a Uhud shi kuma wahashi aka kashe shi a cikin waɗannan yaƙoƙan na zamanin sayyidina abubakar na yaƙin yamama bayan ya kashe musailimatul kazzab to kaga shi ne wannan to irin wannan abubuwan ne kazamai waɗanda akwai ciwo a cikin zuciyarsu sai su ɗauko shi wannan ne sahabban annabi sallama din shi yasa tuntuni malamanmu magabata suka kawo ƙaidin wane ne sahabi in suka yi tarifinsa الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلت الردة كودا أنسى مردة ينا مسلمية فتا daga baya kuma ya sake dawowa amma wa mata alal islam din shine sharadin waɗannan sharadin guda uku suna nan liqa'un nabi sallallahu alaihi wasallama al iman bihi al maut ala al islam to walau takhallat ar ridda baina islamihi al awwali wa mautihi ada ila islam kenan summa mata ya yi ridda daga baya kuma ya dawo musulunta to wannan riddar da ta da yayi ba za ta hana a sashi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba وانضوى طليحة تحت راية الإسلام مجاهدا في سبيل الله تعالى دقبايا طليحة رضي الله عنه أزمن سيدنا عمر سيمركب يشقوق أشن توتر musulunci mujahidan fi sabilillahi ta'ala yana mai jihadi a matsayin mai ɗaukar kalmar Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaja ama ya fita a shekara ta sha hudu ama arba'ata ashar hijiriya ya fita shekara ta goma sha hudu kun ga an fara yaƙoƙan kadisiyya kenan fi jaishi sa'ad ibn abi waqqas a ƙarƙashin rundunar sa'adu radiyallahu anhu sa'adu na abi waqas wanda sa'adu shine wanda ya jagoranci yaƙoƙan da aka yi na qadisiyya li fatil iraq domin yaƙoƙan da aka yi su don buɗe iraki su ne ake ce musu ma'ariful qadisiyya kamar yadda yaƙoƙan da aka yi su li fatil sham su kuma ake ce musu ma'ariful yarmouk an sha mana waɗannan batutuwa to sau da haka tsulaiha yanzu gashi ya zama soja daga cin sojojin musulmai mun san ka'idar umar radiyallahu anhu ba za a ba su shugabanci ba amma ne ya an ba su dama za su tafi jihadi so da ba za a sa shi ya zama shine ka'id na musulmai ba kana jaishul muslimina yazidu ala 30 alfan rundunar musulmai a wannan lokacin ta kai dubu talatin ta fi ma haka fihim salasatu alafi min bani asad daga cikinsu su kabilar banu asad ɗin nan sai da aka samu mayaƙa guda dubu uku daga cikinsu min bani asad wa tulaihatu fardun minhum tulaiha ɗaya daga cikin waɗannan ɗaiɗaikun mutane dubu uku ne daga cikin banu asad la ya kudu amma ba ba jagora ba ne shi da saboda wancan ka'ida saboda wannan ka'ida umariya din saboda ka ba jagora bane shi wa jaishul fursi yarbu ala 120 alfa muqatilin amma mayakan farisa masu bautar wuta a lokacin wanda da su ake yakin sun kai mayaka ɗaiɗai dubu ɗari da ashirin yarbu ala mi'atin wa ishirina alfa muqatilin sun kai sun ƙaru yarbu ai yazidu sun ƙaru akan mayaka dubu ɗari da ashirin na musulmai kuma su dubu talatin kaga sun ninka su so nawa kenan so hudu so hudu suka ninka su فأحب سعد أن يرسل طليعة استقشافية to daga nan da aka je aka gano ga adadinsu aka ga yawansu ga kuma makamai da suke da shi sannan kuma wani abun ban tsoro da giwaye suka zo da giwaye laraba kuma ba su san yaƙi da giwa ba so da aka da suka zo fa ahabba sa'adun an yursila tali'atan istiqshafiyatan sai sa'adu a matsayinsa na jagoran musulmai sai ya so ya samar da ya aika da ɗali'atan wata jama'a istiqshafiyatan wadda za ta je ta yi masa leƙon asiri ta gano halin da su sojojin farisa suke ci wa an yusibu asiran sannan kuma in sun samu dama waɗannan jama'ar da zai tura su samo asiran su samo wani fursunan yaƙi min jaishi farisa daga cikin rundunar yaƙin farisawa liyastakhbirahu domin ya zama masa ɗan leken asiri mai bashi labari a ta tambaye shi wani hali suke ciki shi kuma kaga dole zai bada labari ai eh a kamo wani soja daga cikin sojojin farisa domin a zo ajiya yake ciki duk wannan yana cikin istirtaziyat na yaƙi wanda magabatanmu suke da shi وكانوا لا يختارون لمثل هذا سوى الصناديد المغاوية أقائد داما باء زابا وأن ذاتي إن ونن أيشق سوى الصناديد فاتي وأن سقسن تجاو ورينس الصناديد جمع صنديد صنديد السجد wanda ya zama shugaba ƙwararre wanda yake da dabara almagawiyya waɗanda suka kasance dama sun iya dabarbaru na yaƙi to kaga anan daurin wa zai zo kenan daurin tulaiha zai zo kun san yadda aka siffanta mana shi a baya wa kana tulaiha labiqan hadir albadiha to anan ne yanzu magana ta zata zo fa kana amr ibn ma'adi yakrib fi khamsatin min ashabihi sannan wa tulaiha munfaridan daga nan sai aka zaba aka tura amr ibn ma'adi yakrib radiyallahu anhu aka tura shi ya kasance cikin mutum goma ya zama shine jagoran mutum biyar kai afwan wa tulaihatu munfaridan shi kuma tulaiha sai aka tura shi shi kadai ya tafi ai ba shugaba bane ka'ida ta ta karye nan kun ga har yanzu ka'ida tana aiki bai zama shugaba ba baya shugabantar kowa a nan yanzu wakili aka tura shi aiki aka bashi wannan aikin da zai je daidai yake da aikin da soja zai yi aikin soja ne mutum kwara daya so da ka aka tura shi so da aka suka tafi mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai mu ji me zai faru